Mai saurare barkanmu da kasancewa a wannan lokaci tare da ni Muslim Muhammad Yusuf a cikin shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Ga ma a watan Ramadana watan da ake ci a yi hani'an da kayan alatu bayan buɗe baki. To amma fa ba a nan gizo ke sakar ba. Su ainihin hatimin nasaran a yanzu sai dai a ce hamdala ko da yake an saba Ramadana akwai buɗi ta hanyoyi da dama. Shin ta wace hanya kuke ganin za a iya yin kayan motsa baki iri daban-daban da aka saba yi a watan Ramadana cikin wannan yanayi. Shirin Najeriya a yau ya duba hanyoyin da za ku yi girke-girken Ramadana yadda aka saba cikin sauƙi ba tare da kashe maƙudan kuɗaɗe ba. Akwai tattaunawar mu da wata ƙwararriya a harkar girke-girke, amma kafin mu ji hanyoyi da dabarun da za ta bamu, bari mu fara jin ta bakin wasu kan yadda suke shirya gudanar da hakan. cikin tsari ba tare da an shiga matsi ba.
Sunana Khadija Nasidi, to Ramadan sai dai mu ce alhamdulillah. Azumi ya zo a wani yanayi na sai dai kawai mi godiya ga Ubangiji a matsayinka na musulmi dole ka gode wa Allah duk abin da ya faru da kai. Amma dai gaskiya farashin kayan abinci abin ba a cewa komai. Dole mutum ya rage wasu abubuwan da yake siya a da yanzu saboda tsadar rayuwa. Hauhawar farashi ya sa dole mutum sai ya daina siyan wasu abubuwan wanda ya san cewa eh yana buƙatar su ba wai baya buƙatar su bane amma saboda hauhawar farashi dole ka rage ka siya wasu abubuwan daban. Eh za ka iya ka yanke zaka iya ka rage abubuwan da kake siya din ta hanyar komawa ka dinga shan 'ya'yan itatuwa ko kuma ganyayyaki dai waɗanda su ma tunda abu ne na lafiya kuma masu ƙara lafiya amma dai ba haka aka so ba amma bayan da mutum zai yi tunda yanayi ne ya zo da haka hauhawar farashin dole mutum ya koma cin ganyayyakin saboda wasu abubuwan kawai ba za ka iya siya ba ne.
maganar ramadan sai dai mu ce mun gode ma allah subhanahu wataala da ya sa muka ga wannan wata mai albarka ya zo tunda dai muna da rayuwa kuma da muna da lafiya sai mu ce alhamdulillah amma maganan kan tsarin tattalin arzikin najeriya ai sai dai allah ubangiji ya kawo mana sauki amma kan wannan al'amura da suke tafiya gaskiya ba da mun dai gode allah allah ya ƙara rufa mana asiri sunana sa'ada tahir daga kaduna ni yar kasuwa ce um, allah ya kawo mu shekara ta kawo mu gashi mun ƙara zagayewa wani ramadan alhamdulillahi sai dai rayuwa ta yi tsada a wannan karan rayuwa ta yi tsada sosai kowa yana fargaban ga ramadan zai zo kayayyakin abinci sun yi tsada kullum kuma ƙara tsada suke yi a kasuwa ba wani abin da yake saukowa sai dai kullum ƙara hauhawan farashin kayan abinci so wannan ya sa mana fargaba sosai a cikin zukatanmu amma alhamdulillahi um, ina ganin hanyoyin da nake dan bi don rage kashe kuɗi musamman a kayan abinci lokacin azumin nan shine nakan siya kayayyakin abinci na da yawa in har da halin hakan don ba kowa ne ke da halin da zai siya da yawa din ba amma in dai har kana da halin yadda za ka siya da yawa din yana dan rage maka um, kuɗin da zaka siya kamar a ce ka siya ɗaiɗai saboda in kai lissafi a lissafance zaka ga cewa siyan abu ɗaiɗai ɗin ya fi tsada akan in zaka siya da yawa so wannan yana sa ka ɗan takaita ka rage kuɗin da zaka kashe zaka ga bai yi yawa sosai ba in ka siya da yawa ka ajiye sannan kuma um, wani hanyar kuma da nake bi wurin kashe rage kashe kuɗi wurin kayan abinci a lokacin azumin ramadan shine rage siyan abubuwan da bani da bukatan su mun san cewa muna da wannan abin na kaga komai kana so ka siya dai kasance kana da shi a cikin gidanka in har kana da hali ba sai kullum ka dinga fita kana siya ba amma wasu abubuwan akwai abubuwan da zaka ga an siye su din kuma an zo sun masu saurin lalacewa ne sun lalace an yi asaran su kai baka ci ba kuma kai baka ba wani ba musamman yanzu da ake lokacin zafin nan akwai abubuwan da ba sa dadewa a ajiye suke lalacewa so ina ganin rage siyan irin wa'annan abubuwan shi ma zai sa ka ka kai sabin din kuɗinka ka Um, da kuma ka rage kuma kashe kuɗi yawan kashe kuɗi akan kayan abinci.
Ra'ayin wasu al'umma kenan. Nana Khadija Ibrahim ta fara da yi mana tsokaci kan yadda take ganin kayan masarufin a Ramadan da ma wasu dabarun da take ganin ba zai kai ga kashe kuɗin da ya wuce kima ba.
Sunana na Khadija ni mai sana'a ce na girki na bukukunan mutane ko taro ko kuma dai wani abu dai da mutane ke cin abinci to um, gaskiya tsadan abinci yanzu ya ninka yanda muka siye shi wancan shekaran da ya wuce kafin azumi kaga wancan shekaran da ya wuce idan za mu siya kayan miya ko um, za mu siya wasu ganyayyaki za ka samu muna siyan su ko na ɗari ko na ɗari biyu ana iya samu amma wannan shekaran idan ka ce sai a ce maka a sai na ɗari biyar sai na dubu ɗaya mu ɗauka yanzu misalin kayan miya kagan wannan shekarar na je na yi cefane na tun kafin ma azumi ta sati biyu kafin azumi na je na yi cefane na a hakan ma na kashe wajen dubu casa'in amma kagan wancan shekarar ko dubu arba'in ban kashe ba saboda kayan a lokacin ba su kai haka ba yanzu sun ninka kuma kagan yanzu rashin wuta ya sa komai ma duk abin da ka siya lallacewa yake so yanzu shine muka yi muna iya ajiye su a cikin kwalabe kwalaben dafawa ake yi saboda ka kayan miyan su lallace in ba ka ba komai ma lallacewa yake duk ganyen ma da muka siya ko wani su kukumba ne su karas ne duk muna iya sa su a cikin kwalba mu sa musu gishiri saboda kar su lallace amma ka ga wancan shekaran duk da dai kaya basu kai haka tsada ba muna iya sa su a firiji muna iya sa su a firiza saboda kar su lallace so gaskiya abubuwa yanzu sun yi ma mutane wahala ga azumi nan kuma ga kuma mutane suna girkin azumi da yawa ko suna badawa ko suna sadaka da shi so abubuwa sun yi ma mutane um, da yawa to ni a uh, matsayina na mai girki gaskiya ni ma kaya min tsada da muna iya yi mu sa mutane ganye mu sa musu dan salad din nan a gefe saboda dai mutum da ya ci daidai daidai yanda ya kamata mu jikin shi amma ka gan wannan shekaran gaskiya abubuwa suna mana wuya wani abun ma idan ka sa shi a cikin ruwan gishin ba za ka iya amfani da shi ka yi salak da shi ba sai dai fa kawai ka yi girki da shi ka sa shi a cikin abinci saboda rashin wuta amma kaga wancan iya shekaran muna iya yin haka kuma wannan shekarar idan baka biya hankali ba wani abun ma ba zai zauna a cikin ruwan gishirin ba zai lallace kagan da na siya kaya na washe gari saboda zafin gari da yawan su sun lallace haka na yi asaran kaya amma kagan wancan shekaran duk da dai da zafin kana iya sa shi a firij ba zai lallace ba amma wannan shekaran ka gaskiya akwai dan matsala kuma abubuwan da muke sawa abincin ko na wancan shekaran gaskiya sun fi akan wannan shekaran gaskiya wannan shekaran akwai dan matsala sai ka yi dabara za ka iya sa mutum proper abinci da zai ci um, to wani abubuwan da nake yi Uh, saboda in rage kuɗin da nake kashewa to kagan kamar misali da farko na yi maganan kayan miya to kagan kayan miya idan muka siya kayan miya za mu haɗa kayan miyan mu da albasan mu da attarugu da tattasai sai mu kai shi niƙa to idan mun kai shi niƙa ba sai ka dafa shi ma ba kawai kwalaben ni na amfani da tsofaffin kwalabe irin na bama ɗin nan to irin su zaka tafasa su a cikin ruwa ni fa bana amfani bana irin wannan aikin akan gas tsakani ga Allah saboda yanzu gas ɗin ma ta yi tsada sai ka yi shi ko da itace ko da gawayi to ni ina yi kan gawayi kagan idan ka sa kwalabanka da murafansu komai saboda ka da kowane irin datti da yake jikinsu za ka tafasa su idan suka tafashe ba fa ruwa za ka zuba musu ba a'a za ka basu ne su huce idan sun huce sai ka ɗau kayan miyan da ka niƙa sai ka juye shi a ciki shi ma ka kulle shi sosai sai ka sa shi a cikin tukunya shi ma ka ɗora kan wuta ka tafasa ka bar shi sai ka gan ya tafasa za ka gani dai duk na ɗaɗɗora wannan kafin azumin nan ya fara. za ka bar shi ya tafasa ya tafasa ya tafasa har sai ka gan cewa idan ma ka zo buɗe shi sai ya maka wahala to ya kulle kenan kan wannan kayan miyan za su daɗe su daɗe su daɗe ba sa lallacewa duk yanda ka yi da su in ba wai ka buɗe su bane idan har dai baka buɗe su ba ni yanzu ina da wanda na yi wancan shekaran ma ina da shi a gidana saboda suna daɗewa ba abin da yake yin su ba sa lallacewa so wannan ma zai iya taya ka rage wani abun zaka iya wannan kayan miyan tun kafin azumi ko wani shekara can zaka iya yin shi ka ajiye shi zai kai ma har azumi saboda ba lallacewa suke ba idan har baka bude su ba ba za su lallace ba kawai dai idan ka gama tafasa suka bar su su huce ka nemi waje ka ajiye su kai ko can cikin akwati ka ajiye su ma ba wani matsala nan za su zauna har sai san da kai tuna da su ka so kai amfani da su to ni haka nake da kayan miya shi kuma su kwakumba da karas su kuma yanda na faɗa a da cikin ruwan gishiri zaka sa su su ma haka dai idan ka sa su a cikin ruwan gishiri idan ba firiji zaka sa su ba idan zaka nemi wani dan lungu ne ka tura su zaka iya tura su amma kuma su din ma idan ka rufe su babu fa buɗe su idan ka buɗe su to ai ka bar iska ya shiga to za su lallace kenan sai ka yi yanda ba buɗe su zaka yi idan sai ka buɗe su to sai ka yi amfani da su To amma waɗanne hanyoyi za a bi domin adana abincin kada a yi hasarar shi musamman a yanayi na rashin wutar lantarki za mu ji ƙarin bayani nan gaba kaɗan. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraren shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko ta shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tunin radio. Sai kuma ta trustradio.com.ng. Madalla. To ga ci gaban jawabin na na Khadija kan yadda abinci zai kasance cikin salama ba tare da kunya asararsa ba.
gaskiya wayansu girkin da nake kaman soyayyen biredi ka gan yanzu kuɗin biredi yayi sama mutane da yawa ba sa iya sayan biredi saboda suna ganin ah ya zan kashe dubu ɗaya da ɗari biyar dubu ɗaya da ɗari takwas wani wajen ma in siya biredi to wannan biredin duk da dai da fulawa ne mun san cewa fulawa ma ta yi tsada amma kuma zaka sa mai yis kuma zaka ɗan murza shi saboda ya buɗe to idan ya buɗe nan sai ka jefa shi a cikin mai ko mai mai yawa ko mai ɗan kaɗan biredin shi kuma bai lallacewa shi ma shi ma za ka iya sashi a cikin leda idan ka gama ka bar shi ya wuce ka sa a cikin shi ma yana daɗewa ban dai ce ya daɗe wai ya kai wata ɗaya ba bai iya yin haka amma dai zai kai maka irin sati ɗayan nan sati ɗaya da ɗan kwanaki ka gane to irin wannan ma yana ɗan rage mutane ɗan kashe kuɗi da suke yi ko kuma idan kana so yanzu ai tunda ba iya siyan fruit tunda babu fruit in ajiye su komai na zafi ko ina na zafi ana iya siyan irin su tiyaran nan na leda lemun nan na leda ana iya siyan su ga su nan daban-daban dai za ka iya haɗa su da ruwa ka sha wannan ba zai cire ma komai ba da dai duk da dai da naira ina ji ɗari ɗari ake sayar da su to yanzu dai ɗari uku ɗari uku da hamsin haka ake sayar da su amma kuma yana kai lita ɗaya ka gan dai an rage maka wani abu ka san mutane ne kowa na ganin a shi yayi azumi yana jin yunwa um, yana jin yunwa yana so ya ci abinci amma wallahi idan aka yi azumin nan zaka mutane da yawa ba sa iya cin abincin so ni gaskiya shawarar da zan bada shine idan an sha ruwa ka ci dabinin ka ko guda ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai idan ka ci su ka sha ruwa ka je ka yi sallan ka kafin ka zo ka ci abinci shine fa cikin ka ba zai bude amma kuma idan ka ce a take a lokacin zaka ci abinci zaka je ka ɗibi abincin da cikin ka ma ba zai iya ɗauka ba sai ka ji duk ka ci ka sallan ma ya gagare ka kai sai dai a hankali su ne kayan miya da nake yi ko kuma ko kuma kayan su karas da nake sa a cikin gishiri ko kuma idan kana so kayan miyan ma zaka iya busarwa zaki iya sa shi a rana ya bushe ka wanke abinka ka sa a cikin rana ka bar shi ya bushe idan ya bushe sai ka nemo kwalliba ko leda ka sassa su a ciki ka ringa amfani da su kaɗan kaɗan kaɗan ko akwai da yanda dai muke yi dai ka gane saboda dai kan mutum ya yi barna saboda dai kayan ka su lallace dan idan aka je ka siya kayan nan da yawa kamar ni da na siya kayan nan da yawa dole zan nema inda zan yi ka su lallace ko kuma kan na yi barnan kaya saboda haka ina neman ina neman irin wayannan zan ce irin wayannan abubuwan kamar sawa a cikin kwalba ko kuma busarwa ko kuma akwai dai akwai kuma wanda ake kuma na kankara amma kuma ga tunda babu wuta ba zan je a jaye na kankaran ba ka gane shi ne za sa kaya za a nika su sai a tankaɗe sai a sa shi a bashi ya bushe ko ka sa shi a cikin obin ko ka sa a kan wuta ka bashi ya bushe ya zama kaman gari to shi ma ana iya amfani da shi wake kuma da wannan an tambaye ko wannan akwai abubuwan da za mu yi amfani da shi musamman wake a gaskiya wani sai dai in ce mutum ya je ya siye shi a ƙauyuka tun kafin lokacin ka siye shi da wuri ka wuri ka bari a surfa maka shi shine ba zai ma wahala ba shine ba za su lallace ba sai ka sa shi a cikin roba ka sa dan atarugunka yi hakuri ka sa dan barkwaninka a ciki shine ba za ka ringa ganin wayannan ayayan nan suna yawo a ciki ba to banda shi dai gaskiya banda abun faɗa.
To masu saurare da waɗannan kalamai na na Khadija a shirin Najeriya a yau zo ƙarshe. Madadin abokan aiki sunana Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.